makaranta da al'amura na rayuwa yana nema ya gagare mu muna kira ga gwamnatin ta duba mana wannan al'amari ta duba mana wannan al'amari Allah ka shiga
ya kai sarkin Kano mai imani mai daraja ka taimaka ka sa hannu a sako mana ya'yan mu an kama mana ya'ya a wafa an kai an tsare su makarantar ya'yan mu ta dakure mu iyaye hawan jini ya kama mu walsa ta kama mu ya taimaka sarkin Kano yawa Allah yawa annabi ya adalci ya sa hannu
Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon Shirin Najeriya a yau. kusan shekara guda kenan tun bayan da aka ba da rahoto cewa hukumomi a Najeriya sun kama wasu 'yan kasuwar canji bisa zargin suna da hannu wajen samar da kudade ga 'yan ta'adda. Tun wancan lokacin kusan ba a sake jin ɗuriyar waɗannan 'yan canji ba, balle a san halin da suke ciki. Hakan ne ya sa 'ya'ya da mata da iyayen 'yan kasuwar canjin kudaden na ƙetare da ke wafa a birnin Kano suka kai ziyarar koke zuwa fadar mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero domin neman sarkin ya saka baki a cikin maganar. Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci zai mayar da hankali kan wannan ziyara ce da kuma abin da ya biyo bayanta. Domin sanin yadda ziyarar koken da mata da iyayen 'yan kasuwar canjin kudaden ƙetare da ke wafa a jihar Kano ta Wakana, abokiyar aikinmu Lubabatu Ai Garba ta je fadar sarkin Kanan a daidai lokacin da wannan ziyarar ta Wakana. Lubabatu mai wannan ziyara ta koke da waɗannan mata da iyaye suka kai fadar sarkin Kano ta ƙunsa.
To mana awal wa'yan mata su ne iyalan mutane kusan arba'in da biyar da aka kama kuma DSS a watannin baya.
Na'am.
Aka kama hakin da ake zargin su da cewa ana suna taimakawa ƙungiyoyin ta'addanci wajen samun kuɗaɗen kasashen waje inda suke siyan makamai da su. To sai suka kai wa sarki ziyara don neman sarki ya sa baki a cikin wannan kame da aka yi wa mazajensu ganin cewa suna ba san halin da suke ciki ba suna neman a yi kokari a dawo da su ko a gurfanar da su ga gaban kotu.
To, kawo yanzu hukumomi sun bayyana cikakken dalilin da yasa aka kama iya waɗanda aka kama.
A cewar su da muka tattauna da su sun nuna cewa har yanzu babu wanda ya gaya musu cewa ga laifukan da ake zargin mazajen nasu da shi illa iyaka dai abin da suka sani an zo an gayyace su da niyyar yadda suka gayyace su cewa za su amsa wasu tambayoyi to kuma tun daga sannan ba su sake dawowa ba.
To kin tattauna da waɗansu daga cikin waɗannan mata?
Eh na tattauna da su kuma ga abin da suka ce.
na mazajenmu wanda suke a kasuwar 'yan canji ta wafa to tun daga lokacin da suka gayyace su tsawon wata goma sha ɗaya kenan har yanzu ba mu samu wani gamsasshen labari ba muna nan zaune mu da 'ya'yanmu ga rayuwa ta yi tsada yara makaranta tana neman gagara su abinci yana neman gagara mu mutanen da suke tallafa mana su ma abin kansu ya ishe su abubuwa kowa abin shi ya ishe shi saboda haka muke neman tallafi ga gwamnati don Allah ta taimake mu ta dubi wannan al'amarin ta dubi halin da muke ciki wasu da yawa an bar mu da ciki ni kaina an bar ni da ciki wata daya har na haihu yanzu yaro na na da matsayin wata hudu amma har yanzu babu labarin mahaifinsa a ciki akwai wacce ta haifi yan biyu cs ma aka mata waɗanda aka yi wa cs a cikin mu muna da yawa dan allah a duba mu a dubi koken mu ko a waya ma ba mu ji su ba ballantana ma mu gan su yawa kwarai da gaske to abu ne yau a ce mana za a zauna a kotu gobe a ce mana yau a ce gobe a ce sai ka ji dai abu dai shiru babu labari sai a ce alkali ma ba zai samu zama ba yanzu daga karshe ma ce mana aka two time ina ce mana alkalai ma sun yi ritaya wannan ya yi ritaya aka zo aka kawo wata ita ma aka ce mana ita ma ta yi ritaya to mun rasa yanda za mu yi yawwa a Abuja ne a Court 4 a Abuja mai martaba a matsayinsa na sarki shugaba ya- yin- a matsayinsa na ubanmu a matsayin mai martaba na uban kowa uban talaka da mai kuɗi mu abin da muke so mai martaba shiga cikin wannan magana taimake mu a kalli ƙananan yaran da aka tafi aka bar mu da su a makaranta tana neman gagarar su da yawan yara islamiyya ma da suke dag- daga kafa akan makaranta to islamiyya ma su ma sun fara gajiya tunda dai kowa sai ka biya shi kuɗi sannan zai koyar da ɗanka akan dai harka ce ta canji ana zargin mazajen mu akan harka ta canji ko sun yi alaka su mazajen mu dai yan kasuwa ne yan kasuwa canji ne mazajen mu saboda haka mu dai muna tunanin mu mu ba mu san takamaimai ba a san me ba a gaya mana me ake tuhumar su da shi ba Assalamu alaikum. Ni suna na Hajiya Furera. Ni matsayin mahaifiyar wanda aka kama ni a cikinsu. Muna neman taimako ga gurin babbanmu shugabanmu sarkin nan ya taimaka mana. Ni ɗana aka ɗauka sunan shi Alhaji Abdullahi Usman. Wallahi zargin da yake nan guda ɗaya. Kasuwa aka zo aka tafi da su ba mu san laifinsu ba. A kasuwa ne kawai aka gayyace su. Tunda ya fita har yanzu ba mu ji labarin shi ba ba mu ga wanda ya gan shi ba sai sa mana rana ake a ce yau a ce gobe da Allah da annabi a taimaka mana a taimaka mana dan Allah dan Allah a taimaka mana da Allah da annabi a shiga wannan magana dan Allah a taimaka mana kusan shekara kenan babu labari wanda ya ganshi ma bamu gansu ba dukkan su gaba ɗaya wata goma sha ɗaya kenan babu labari dan Allah a taimaka mana sunana masiba gwani lawi kuma dai magana ce duk guda daya da aka gayyace su shi an gayyace shi ranar friday aka je ya je sai aka ce ya dawo gida ba shi da laifi mansur muhammad usman da kaninsa yazid muhammad usman su biyu ne aka tafi da su ya je ya dawo aka ce ba shi da laifi ranar monday a ƙara cewa ya zo to tunda suka tafi haigiyar tsawon wata goma sha ɗaya ba labarin su mun mun ɗau kafa ma mun je har abuja aka ce za a zo da su kotu za mu gan su har muka je muka dawo shari'a ma kawai dai an je an zauna ba za a ce ba a zauna ba amma ba wani ƙwaƙwaran bayani da aka yi haka muka je muka dawo kuma duk hukumar da ta dace mai bibiya duk inda muka bi sai a yi shiru duk inda muka je sai a yi shiru har yanzu takamaimai ba a gaya mana me ake zargin su da shi ba kuma ba a ka in ma da laifin da suka yi har yanzu ba a kawo su kotu an musu shari'a ba tsawon wata goma sha ɗaya sha biyu ma yanzu wata goma sha biyu.
Salamu alaikum ni ce Aisha uh, maman mahaifiya Abdulrahman Kukawa. Wallahi mu dai tunda aka zo aka tafi aka ce su je ana gayyatar su a wafa har yanzu ba mu san inda suke ba. Kuma an ce za a kai su kota Abuja an je an je wallahi har yanzu babu wani bayani. Gashi muna da yara wallahi yanzu isa ma wata mata mutu bai sani ba. Ga ɗaya nan yanzu ita ma ba ta da lafiya mun rasa yadda za mu yi. kuma a faɗi ma me suka yi ɗin a kai su kotun a faɗi me suka yi a yanke musu hukunci ba a yanke musu hukunci ba mun an je an je mun je kotu mun je kotun Abuja yau a ce sai wani watan gobe a ce sai yaushe aka ce an yi wai wata ta yi wannan ta yi ritaya wannan ma a ce shi ma duk dai sun fuffuta daga abin to wallahi har yanzu mu dai wallahi ba mu san yadda halin ƴaƴan mu suke ciki ba suna nan da rai ba su da rai Allahu ya alamu Sunana Zinira Uwaisu, ni matar Alhaji Awwali ce, Awwala Ala Alasa. Mijina an gayyace shi gayyatar shi akai ba kama shi akai ba da shi da kannan shi. Su hudu haka aka gayyace su suka tafi. Mahaifiyar mijina tana nan a kwance yanzu haka ma ba ta jin daɗi sakamakon 'ya'yanta guda hudu aka gayyata ba ta ga wanda igansu ba. Mu ma ga mu ga yara. Uwar gidana tun da take haihuwa haihuwar ta tara da kanta amma sakamakon fargabar wannan abin ya tafi ya bata da ciki wata ɗaya. Sai da aka yi mata CS da kyar muka samu kanta muna kira ga mahukunta don allah don annabi da su duba wannan al'amarin su duba kokenmu ya tafi ya banmu da 'ya'ya kimanin goma sha shida ga makarantarsu ta tsaya ga yanayin rayuwa don allah don annabi mahukunta ku shiga ku duba wannan al'amarin ku taimaka mana
sunana zainab garu na tsinci kaina akan rashin zuwa makaranta abinci ma yana neman ya gagara ga rashin lafiya bayan da zamu ga iyayenmu mata su ne suke ɗaukar ɗawainiyar mu su ma yanzu ga su nan suna neman gazawa ga rayuwa ta yi wahala islamiyya ma ana neman a yakice mu daga ita bamu da yanda zamu gashi mun gama makaranta ba mu da yadda za mu ci gaba da makaranta saboda rashin iyayenmu muna neman mahukunta su shiga cikin wannan lamarin su duba su duba masu laifi a yi musu hukunci marasa laifi a sakar mana su gabaki daya Suna na Maimuna Uba ina ɗaya daga cikin waɗanda aka tafi da mazajensu. Alhaji Awwala Ali shine mijinmu tare da 'yan uwansa guda uku. Tun kimanin ranar sha biyar ga watan March aka gayyace su. To daga wannan rana tun da suka tafi har yau ba mu ƙara jin ɗuriyarsu ba. Ba mu taɓa jin su ba ko a waya.
bari a ba mu dama mu gansu kuma ba mu san menene dalilin da yasa aka tafi da su ba muna kira ga hukuma ta duba wannan al'amari ta duba ta ga menene wani irin laifi suka yi ya kamata a ce in laifi ne a gurfanar da su ba a ce ga abin da suka yi ba kimanin wata goma sha ɗaya kenan ya tafi ya bar ni da ciki ga yadda na haifa a bayana har ta yi wayo shi da ƙannansa guda uku aka tafi da su su hudu mahaifiyarsa tana cikin wani yanayi na rashin jin daɗi sakamakon haka zai iya haifar mata da wasu abubuwa na rashin lafiya a rayuwa muna kira ga gwamnati ta duba duba wannan al'amari wanda yake da laifi a fito da shi a faɗi laifinsa wanda kuma ba shi da shi a sake shi muna kira ga mahukunta su duba Allah su duba su duba rayuwar 'ya'yanmu da ta shiga cikin wani yanayi makaranta da al'amura na rayuwa yana nema ya gagare mu muna kira ga gwamnatin ta duba mana wannan al'amari ta duba mana wannan al'amari Allah ka shiga Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. kuna iya jin shirin Najeriya a yau a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko a shafukanmu na sada zumunta wato facebookcom aminiyatrust da kuma twittercom aminiyatrust. Haka kuma kuna iya neman shirin a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio da kuma ta Apple Podcast. Sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola a jihar Adamawa. Sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Filato. Shirin namu na yau ya mayar da hankali ne kan mata da iyayen 'yan kasuwar canjin kudaden ƙetare da ke wafa a jihar Kano. Tolibabatu mai sarki ya cewa waɗannan iyalai to bayan da suka gabatar wa sarki korafe-korafensu sai sarki ya yi umarni da cewa a je da su a zaɓo su daga cikinsu a zauna a rubuta korafinsu tare da ita kuma sarauta za ta sauya da za ta yi ta ita da korafinsu da hukuma da ta dace.
To yaya waɗannan iyalai suka ji da wannan umarni?
Gaskiya sun nuna farin cikin su akalla sun ce ko da ko da dai ba sarki bai ce wani abu ba amma dai ya nuna damuwa a kai tunda har ya saurare su cewa a je a saurare a saurare su a zauna da su a rubuta korafin su don miƙawa ga hukumar da ta dace don ɗaukar mataki na gaba.
To Lubabatu kin tattauna da waɗansu daga cikin waɗannan mata?
Eh na tattauna da su kuma ga abin da suka ce.
alhamdulillahi alhamdulillahi yau ne muka je gidan sarkin Kano mun kai kokenmu a matsayin wa'inda aka kama mazaje tsawon wata goma sha ɗaya kuma alhamdulillahi sarkinmu babanmu ya karɓi kukanmu sosai ya shiga cikin tashin hankali da damuwa akan bayanin da muka yi mai kuma ya tura mu ma mu je mu yi rubutu can DSS office za a kai mana koken mu can Abuja to alhamdulillah mun gode mun gode alasaka da alkhairi muna fata wannan koken ya kai inda muke tsammanin za a yi mana adalci a sako mana mazajen mu mun gode sosai sosai sunana Marakisiya Idris Master Ibrahim Shani ɗaya daga cikin wa'inda aka kama a Wafa Muryar matar ɗaya daga cikin 'yan kasuwar canji ta Wafa da ke Kano kenan. jim kaɗan bayan sun ziyarci sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero da fatan ya shiga lamuran mazajensu. A daidai lokacin da iyalan 'yan canjin ke wannan ziyara a Kano, a Abuja kuwa, ministan yada labarai da al'adu Alhaji Lai Muhammad ne ya sanar da wata bankada da jami'an tsaron Najeriya suka yi ta wasu da ake zargi da samar da kuɗi don ɗaukar nauyin ta'addanci su 96 da kuma masu alaƙa da kamfanonin hada-hadar kuɗi 424 da ake zargi da ba da gudunmawa ga ayyukan ta'addanci a ƙasar. Ministan ya ce hukumar da take tattara bayanin sirri kan kuɗaɗe a Najeriya NFIU ce ta gano masana'antu 123 da kamfanoni 33 na canjin kuɗaɗen ƙetare da ke da alaƙa da 'yan ta'adda a Najeriya. To masu sauraro iya abin da ya sawaka kenan a shirin Najeriya a yau na wannan lokaci, sai mun sake haduwa a wani sabon shirin da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Lubabatu Ai Garba da Bilkisu Ahmed, ni Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku, ku huta lafiya.